أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marice na laraba 24 ga watan ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 29 ga watan biyar a shekara ta 2019 a lissafin miladiya a kafin shiga cikin magana da fassara dangane da ayoyin da aka karanta aya ta takwas da ta tara da goma daga tambayoyi muna da guda biyu ke da wasu dai ba tambayoyi ne jan hankali ne ko wani abu wani yana cewa malam don Allah dan uwana ne yake da iyali tsawon wata shida babu wani abu da yake gudana na aure wato saduwa ta auratayya tsakaninsa da iyalinsa shine iyalin nasa shine iyalin nasa ta ce ita fata gaji a yaya matsayin aurensu kuma don Allah haka dai sai kuma aka sa full stop sai kuma aka ce sakamakon saɓani da ya faru a tsakaninsu rubutun da ɗan hargitse yake amma an fahimce shi mutum ne yake zaune da matarsa la'alla sabon aure ne ya wata shida saboda wani saɓani da ya shiga tsakaninsu babu a alaƙar aure ta namiji da mace a tsakaninsu a waɗannan watanni to kuma matar ta ce ta gaji to shine ake tambaya ya matsayin auren aure yana nan ba abin da ya same shi aure idan aka riga aka ƙulla shi idan ba saki aka yi ba ko kuma wani abin da ke kama da saki wajen tabbatar da rabuwa to aure yana nan illa dai wannan matsayi na irin zaman da suke yi ba shi ne ake yin aure dominsa ba haka dole ne a ɗau matakin da za a gyara a koma daidai abinda ya hana a koma daidai din sai a duba shi a ɗau matakai a kansa tunda ijimali aka yi a nan ba a yi tafsili ba ba mu san menene saɓanin ba ba a san wace irin matsala ba ce matsalar da za ta iya gyaruwa to maza sai a je a gyara ta in saɓani ne kawai ta ɓangaren ra'ayi ko wani ya wani laifi sakamakon zamantakewa ta yau da kullum ko saboda wani ya yi wa wani ko iyaye wani abu ko kuma iyayen ba sa son auren ko makamancin irin waɗannan abubuwa to duka a nemi hanyoyin da za a gyara in kuma matsalar ita ma tana da alaƙa ne da ɗaya daga cikin ma'auratan ma'ana ko matar tana da wata larura ko mijin yana da wata larura musamman ma dai mijin tunda an ce matar ta ce ta gaji to kaga la'alla ba daga wurinta bane wannan matsalar to da haka dai a duba kowace irin matsala ce a je a gyara ta in abin mai gyaruwa ne in ba mai gyaruwa bane shine za a ɗauki mataki muddin ba da wani mataki ba to aure dai yana nan iya abin da ta tambaya kenan ita mai wannan tambayar kuma iya nan din za mu tsaya wannan yana cewa ana ina tambaya ne akan marayu dangane da next of kin idan mutum an sa shi a next of kin wato dan uwa da idan wani abu ya samu wani za a neme shi kuma akwai process wato akwai matakai da ake bi da hanya da tsari da ake bi na neman haƙƙin marayu kuma shi wato next of kin ɗin kenan ko ɗan uwan da aka sa mai tsayuwa a madadinsu ba shi da halin yin wannan ɗawainiyar yau a kira shi nan a kira shi ma'aikata kaza misali yana nan birnin kudu kullum ana neman sa a ofishin pension misali kawai nake barwa a dutse ya tashi ya je ya dawo wata ran ma a ce abuja zai tafi da irin wannan za a gana da wannan za a gana da wannan wajen fito da haƙoƙin nasu ko kuma a kotu ne wurin alƙali yau ya je gobe ya dawo yau ya je a ce gobe dawo haka dai to shi kuma ba shi da halin da zai wannan ɗawainiya hali yana nufin abin aljihunsa ba zai ishe shi kashe kuɗin mota da sauransu ba shin ya halatta ya ci bashi ne wannan hidima ta yadda idan kudin wato haƙoƙin marayun sun fito sai a biya ya halatta ba ko da ba cin bashi ba su ɗin idan akwai wani haƙƙin daban a hannunsu ko wani kudin a hannunsu su za a nema a ce to kun ga wannan haƙƙi naku ba zai fito ba har sai an yi ta wannan ɗawainiya ni kuma da na ɗauki wannan matsayi na tsayawa akan haƙƙin ku ba ni da halin da zan ke wannan ɗawainiya to ya kuke gani a shar'ance a kuɗin su sai a rika ɗauka har a gama wannan hidima in akwai in kuma babu to kamar yadda ya faɗa ya gaya musu kafin ya bashin eh kada ya je bashin bai gaya musu ba dan ka su fahimci a wani abu ne ko kuma za su iya cewa mu haƙƙin in ma haka ne sai an kashe kuɗi da yawa ba mun haƙura kaga in ya je ya ci bashi su kuma ba su yadda ba sai a zo a samu saɓani ya ce to gashi wannan abin yana buƙatar ɗawainiya a je a dawo a je a dawo sai a yi wata shida ana yi haƙƙin nan bai fito ba kuma wannan wata shidan sai an yi tafiya a je a dawo ni kun ba da hali ya kuke gani mun ba ka izinin ka yi bashi daga bayan in haƙƙin ya fito za a biya ka a ciki cikin abin duk mai sauƙi ne yawa da haka babu damuwa Allah saka da alheri duk abin da aka ji ne na tsoron taɓa kayan marayu shi sa ake wannan tambayar Allah ƙara mana taƙawa da tsoron Allah يقول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إذا أولو القربى ما أبو تاف كسنشي دنجي نكسا ينقوه walyatama da marayu walmasakinu da miskinai miskini ana ce masa miskini ne saboda faƙiranci askanahu mana faƙiranci ne talauci ne ya zaunar da shi wuri guda daga sakana mana ya zaunar da shi ya hana shi motsi ba iya komai shine ake ce masa miskini to da miskinai wannan dangin guda uku yan uwa na jini da marayu wasu marayun wasu jama'ar da kuma miskinai na gari idan suka halarci alƙismata rabon da za a yi na gadon dukiyar wasu farzuquhum minhu to ku ci da su ku ɗan ba su wani abu minhu daga ciki wa qulu lahum kuma ku ce da su ku yi musu magana wadda take ƙaulan ma'arufan magana mai daɗi magana ta alheri magana wadda take ba ta zagi ba ta wulakanci ba ba ta cin mutunci ba ba ta cin zarafi ba ba cewa ku tafi ku ba muri ba ma'ana a hada ihsani alqauli wal fi'li al fi'li i'ta'uhu shine abin da ake nufi a hada aiki guda biyu da na aiki ma'ana a hada kyautatawa nau'i biyu kyautatawa a aikace da kyautatawa a furucin baki Eh, kyautatawar a aikace ita ce a basu a dan san musu wani abu kyautatawa kuma da baki ita ce a gaya musu wannan kaulan ma'ruf to malam yake cewa wa hadha min ahkamillahi alhasanati aljalilati wannan yana daga cikin hukunce-hukuncen Allah masu kyau kuma manya-manya wajen tabbatar da tsare haƙƙin marayu da tsare haƙƙin masu rauni umuman aljabirati lil qulubi waɗanda suke taimakawa wajen kwantar da hankali zukatan da suka karye a ɗan gyara su shine aljabiratu lil qulub aljabru shine idan abu ya karye a gyara shi yawwa to idan zuciya ta karye saboda bukata zuciya ta karye saboda maraici zuciya ta karye saboda talauci to a dan taimaka musu a basu wani abu saboda wato a maganin wannan abin na karayar da ta samu zuciyarsu wa idza to shine Allah madauke fa qala sai yace wa idza hadara al qismata ay qismatal mawaris mu gashi ya fasar raban gado an zo za a yi sai ma'abuta dangi wato ma'abuta kusanci wato dangin mamacin ai al'aqaribu ghairul warisin wato waɗanda ba masu gado ba idan suka halarci wannan rabon gado domin a cikin masu gado akan samu a cikin kai yan uwa na jini waɗanda ba za su yi gado ba ko to idan suka zo a gabansu za a yi rabon gado an gane yawa to su ake nufi a nan waɗanda ba sa gado me yasa aka ce waɗanda ba sa gado ake nufi da ulul qurba a nan sai ce bi qarinati qawlihi saboda akwai qarina alamar da take nuna mana haka ita ce faɗin Allah madauki da yake cewa alqismata raban li'anna alwarisina domin ku su masu gadon min almaqsumi alaihim suna daga su ne waɗanda za a yi raban a kansu kaga ashe tunda aka ce alqismata to me za a yi raban gado za a yi to rabon gado ko dama su waye za su taru in an zo rabon gado waɗanda mai rabon ko alkali ko wanda aka ɗora a kai yayi da kuma su waɗanda za su yi wannan gado masu rabo a ciki to in ko masu rabo ne sai kuma aka ce dangi ma 'yan uwa su zo ashe kenan ana nufin dangi waɗanda ba su da rabo domin masu rabon sun riga sun zo an fahimci zancen yawwa sai ce waliyatama da marayu su ma idan suka rallabo suka go wannan wuri an zo za a tara an tara dukiyar gado za a raba sai ka aka hango ga wancan dan uwa ne amma ba cikin masu gado wancan kuma maraya ne ya zo dai ya dan leƙa ya dan zuba ido yana kallon me ake yi wal masakinu da kuma miskinai ai almustahiquna ma'ana waɗanda suke da cancanta a ba su taimako min alfuqara daga cikin matalauta to in an samu wannan farzuquhum farzuquhum abin da ake nuna nan fa'atuhum ku ba su minhu daga wannan dukiya a nan kun ga an ce farzuquhum minhu a baya da ana zancen marayu farzuquhum fiha ko a cikin dukiya da aka faɗa fiha malamai suka ce wancan dalilin da yasa aka faɗi fiha a can nan kuma aka ce minhu saboda shi nan abin da za a ba su daga asalin abin da aka tara ne wanda za a raba shi yasa aka ce minhu shi kuma wancan na baya da aka ce fiha bayan an yi kasuwanci ne abin da aka samu sakamakon kasuwanci daga cikin riba za a ba su shi yasa aka ce fiha a can nan kuma aka ce minhu an fahimci abin haka wasu malamai suka ambata don haka farzu ƙuhun minhu a ciyar da su ko a basu ko a basu taimako a tsohon ma ta yassara min hazal man na wannan dukiya da za a raba alladhi ja'akum bi ghairi kaddin wannan dukiya da ta zo muku ba tare da wata wahala ba domin dukiyar gado ba kai ka sha wahalar ta ba haka ta zo maka wala ta'abin ba tare da gajiya ba wala ana'in ba tare da wahala ba wala nasabin haka dai babu wata wahala fa inna nufusahum domin ku su waɗannan ƴan kallon rayukansu mutashawwifatun ilaihi sun karkata zuwa ga abin suna kwaɗayin a basu musamman an dubi halinsu halinsu nan masu buƙatar ne a basu Allah ya iya misali to menene ma Allah bai iya ba ya faɗi waɗannan mutum uku ka dube su kuma ka ga alaƙarsu yanzu misali a ce an taru jama'a da mai rabon gado da kuma dangi yan uwa masu rabon gado waɗanda za a raba wa gado wannan uwa ce wannan uba ne wannan ɗa ne wannan wani ne wannan kaza wannan kaza wannan wa wannan kani to sun zazzauna sai kuma ga irin wannan mutum uku ku lura da suwaye aka zaɓa aka faɗa da yan uwa yan uwan wanne iri wanda ba su da gado idan mutum la'alla ya cancanta sai wani abu ya zo ya hana shi misali a ce ‘yan uwa ne wan mamaci ne wani ma daga cikinsu shi ya kula da mamacin a lokacin da ba shi da lafiya lokacin da yake saurayi karatunsa da sauransa babban wansu ne a gidan shi ne masa komai to yanzu kuma gashi yana da ‘ya'ya maza misali kaga idan yana da ‘ya'ya maza sai mutumin ya mutu shi kanin ko ga babban wansu yana nan amma tun da yana da ‘ya'ya maza to babu wani wa babu wani kani kuma ko shaƙiƙi ko li'abi ko li'ummi da zai gado an fahimci wannan zancen to ai idan suka zo wurin ana yi da su ai ransu zai dan biya an fahimci zancen tunda musamman suna ganin suna kusa da a ce sun samu gadon nan amma wannan abun ya hana su su samu da haka zuciyarsu za ta dan sa ta dan kyasta cewa ina ma a dan san musu wani abu a cikin wannan abun da kaddara da kuma tsarin shari'a ya rubuta cewa ba za su samu ba sai kuma ka duba yatimi su ne marayu alyatama su kuma nasu kila an riga an raba sun cinye sun zo gashi ana raba na wasu har yanzu marayu suke ciki su marayu ne ba su da komai ba mai kula da su sai ga wasu ana raba musu gado dukiya dai gata za su sare ko ba su sare ba za su dan kwaɗaitu sai kuma miskinai da dama ɗabi'a su ce mutumin da ba shi da wani abu sai ga dukiya dukiya ko wani abu ce gashi ana raba ta kaga zai sa rai to duk wanda ransa zai biya in ya ga wani abu na dukiya irin wannan ta gado kuma ya zo wurin to a dan san masa wani abu a bashi zancen da ake faɗa kenan a wannan aya an fahimci zancen farzuquhum minhu ay a'tuhum ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة زكاة سما سنة دن هنجي سنة دن هنجي أفا أقول هنجي نون أبو هكا كوي كسارا أبو ba tare da kana da haƙi a ciki ba wannan abin yana cin abin da ake son mutum alamar iffa a wurinsa shine a ce ba shi da irin wannan abu kada ka sa ran samun dukiyar da ba taka ba yanzu misali akwai wani lokaci da za ka samu wani ya san ka ko ya san wani dan uwa nasa dan uwan nan nasa sai ya je haji ko umara in ya dawo haka kawai fa sai ya rika sa ran cewa ya kai matsayin da za a bashi karaba ana wannan ko ba ai wani lokacin ma wani har sa rai zai har zai faɗa kafin wannan ya dawo ya sai ina jin in an dawo za a ban kaza za a ban kaza wannan shi ake nufi alqulubu mutaqalli'a zuciya tana sa rai tana hangen a bata alhali bata sani ba ko za a bata ko ba za a bata shi yasa ba a san mutum ya azabtar da kansa wajen kwallafa rai akan abun wani duk abun wani karka sa ranka akai shi yasa in kun lura waɗannan da aka ambata alaƙar su ce ko saboda maskana wanda shi kuma dama miskini abun kowa ma zai sa rai a bashi ko kuma saboda halin yitum shine su abin nan ya tama ko kuma wanda yake yana da alhaka ne da abin da za a raba ne shi yasa aka faɗi waɗannan mutum uku ba faɗi kowa da kowa ba mutane ne wanda suna da alaka da dukiyar ta ɓangaren wani hali nasu ko alaka ta jini su ne al'aqaribu ko kuma alaka ta bukata su ne waɗannan marayu da kuma miskinai haka zukatansu suna kwallafe da wannan dukiya to in sun zo a ba su dan a daɗaɗa musu rai kuma ba wata ba wani abin damuwa ciki yanzu misali a ce mutum za a raba miliyan goma na mamaci a cikin miliyan goma nan sai wasu mabukata suka mutu ba za a samu damuwa ba in an ɗauki naira dubu goma ko an ce wannan ga wannan a ɗan shakuwa a sha ruwa yau ana azumi wannan ma'amika sun tafi da farin ciki an musu ƙaunan ma'arufa an musu fi'ilan ma'arufa kuma sannan su magadan ba su cutu da dubu goma a cikin miliyan goma ba an fahimci abin yau don haka ana yin wannan ɗin shi ma daidai misali ne ba haka za a zabtaro abu mai yawa a bayar ba yau to shine sai ke cewa ina ne fajburu khawatirahum ku dadada musu ku kwantar musu da hankali shine jabrul khawatir ma'ana idan mutum zuciyarsa a kare take to a gyara masa zuciya a miƙar da shi a yi masa aikin alheri bima la yadurrukum ku ba su da abin da ba zai cutar da ku ba kamar da na bada wannan misali ai in kun kalli percentage din ba cutarwa a ciki yawwa ma'ana abin da ku in kuka bayar ba a cuci magada ba sannan su kuma sun ji daɗi domin su komai kankantar abin da aka ba su ya yi za su ji daɗi yanzu irin abin da ake yi in an zo ɗaurin aure kuɗin malamai ɗin da ake barwa wani lokacin ni ban taɓa sani ba wata na zauna kusa da sai naga ana rabawa sai daga naira hamsin aka miƙa wani sai naira hamsin bayan Allah naira hamsin a zamanin yanzu ne fa to naira hamsin ai kaga ba wani abu ne mai tada hankali ba yau to irin wannan abun wannan kawai misali na bayar da wannan din irin wannan kaga in an zo rabawa an ce a cire kaza a bayar ba za a ji damuwa ba yau ba dan kankanin abu ne ba wani abu ne mai kima da yawa ba sannan kuma shi wanda ake rabawa dukiyarsa ba zai cutu da wannan ba sannan shi kuma wanda za a ba wannan din ba a kaskanta shi ba ba a wulakanta shi ba da bashi wannan saboda ya san dama ba haƙƙinsa ba ne ba rabansa ba ne amma an bashi wannan da ya ɗan saida kamar da ake cewa in ka ɗan saida wa huwa nafi'uhum su zai musu amfani ko kuma ba zai cutar da ku ba to kaga wannan ya nuna mana ana yin abu ne wani iri gwargwadon hali yau kar a ɗauki dukiyar marayu mai yawa a baiwa 'yan kallo ko kuma a ce alkali ma a matsayinsa na kaza akwai fasanta ɗinsa da rabansa da meye irin waɗannan abubuwan da shari'a ba ta zo su ba yawa a kiyaye waɗannan sai ce wa yu'khadhu min al ma'ana daga cikin abin da ɗauka daga ma'ana ta hankali da istinbati ma'ana daga cikin darussan da za a iya ɗauka a fahimta daga wannan anna kulla man lahu taqallu'un wa tashawwufun ila ma hadara baina yadayil insan duk mutumin da yake da ɗan hange-hange da ɗan ƙwallafa rai akan abin da aka kawo gaban wani mutum to yan bazi lahu to ya kamata ga shi mutumin shine al'insan ɗin an yi utiyahu minhu ya ɗan san masa an fahimta yawwa in dai an tashi wani abu to wannan shine wasu mutane za su iya cewa to ashe kenan la'ada ta halatta a ciniki ko me hukuncin a yi la'ada a ciniki hmm? ku nake tambaya eh me a shar'ance halal ne ko haram to ga ka'idar ga ka'idar duk abin da yake a babin ihsani yake la ya juzu stiratuhu duk abin da yake a babin taimako yake to ba a sharɗanta shi in aka sharɗanta shi ya zama juzu'i na wannan abin in aka yi abin abin bai ba to a nan laifin la'ada ke shigo ba babu sharaɗi ba shari'a ba ta ɗora cewa wajibi ne duk ciniki sai an ba da la'ada ba akwai zai iya zama cutarwa ga mai saye zai iya zama cutarwa ga mai sayarwa yawwa amma idan mai sayarwa shi a ƙashin kansa ya ga dama yace ga waɗanda suke nan aka yi wannan ciniki yace to ga ɗan wannan ba kuɗin shaida ba ne ba kuma sharɗantawa aka yi a cikin ciniki ba ihsani ne wannan babu laifi kar a baka kai kuma ka ce ba ka karɓa ba an gane wannan ba laifi ka karɓa Allah sa kun gane me bambancin abun kenan min haythu sura abu ɗaya ne in ka kalli abun a zahiri amma kuma ta ɓangaren niyya kuma niyya dama da ita Allah ke aiki amma kun ga duk duk la'ada yanzu me agun bahaushe me ce ce mashruta ce ko ko babin insani ce mashruta ce don haka kenan kun ga bai halatta a ɗora wa mutane wannan harkar ta la'ada a cikin harkar cinikinsu ba ya kamata a daina amma shi wanda aka bashi kuɗi yanzu ya karɓa bayan ya sai da tun akuyarsa zai juya ya tafi gida in ya ga waɗanda suke nan suka shaida ya ɗan basu to wannan ba abin da ya hana haka babu laifi saboda me ransu zai biya ransu ya ƙwallafu da abin to ka taimaka musu ka basu ka yi ihsani kuma za ka samu lada amma a sanya shi a matsayin sharaɗi har ma ka ga wasu sun ɗauka haƙƙinsu ne ana shigo da akuya kasuwa wani ya dafa kan na shiga ciki ko ba ka suke ba su kuke cewa yan cori ko na cinikin ma da la'adar gaba ɗaya sai a hana ta to wannan yana daga cikin aikin sarkin kasuwa da dai hukumar da wannan abu ke hannunta a shiga a shar'anci a hana wannan abu yanzu mutum zai zo da abinsa zai sayar na farko hawa hawa hawa da ake ko da muna cikin harkar gado kuma kar ku jefa mu cikin zancen ciniki amma nasiha ce akan wannan babin wani tun daga gefen gari yan tare sun tare shi sun karbe abin sun ce su za su sayar wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kuru-kuru in ba kuma ta ba duk mun karanta yawa an hana ka taro mutumin birni ya tare mutumin ƙauye la ya bi hadirun libadin ko yawa mutumin birni ba zai sayarwa mutumin ƙauye ba ya je ya karɓa abin ya ce shi zai sayar masa wasu ma zuwa za su sai sun san farashin kasuwa sai su tari mutum sai su karya abin da suka sani din sai su saya ƙasa da haka sai su zo kuma su su sayar sai su bashi dan abin da za su bashi sai kama hanya ya tafi wannan cuta ce kuma mutumin da wannan ya ci haram an fahimci abin mutum baya sai da abin da ba nasa ba domin a lokacin da ya karbi dan akuyan nan ya shigo da shi ciniki zai yi da wani kamar shi ne ya mallake shi to tun a nan ya aikata haram amma in simsari aka ɗauke shi simsari shine dillali sunansa kenan da larabci simsar in aka ɗauke shi a matsayin dillali akwai abin da za a bashi saboda shi ya taimaka shi ya san inda kasuwa take shi ya san yadda za a yi sai ka zo ka zauna a kasuwa a wani wuri ka kira dilali ka ce da Allah ga wannan aje a sayar min wannan dai ya halatta akan cewa in ya sayar din ba a madadin sa shi zai cinikin ba zai yi aiko shi aka yi wannan na wani ne za a yi ciniki sannan ya kawo ma kuɗin ka baki ɗaya ba zai ɗau komai ba kai ne zaka bashi abin nan to kaga yanzu ko duk ba haka ake ba yauwa zai dafa da shi a ciki wani ma kuma a kan hanya fa sai a samu mutum wajen goma a kan akuya ɗaya to ka gani sai a ce wanda ya saya shi zai bayar to kuma shi ya ba da kuɗinsa kuma sannan ya ba da la'ada sai ka ji ana raba ciki ko waje la'ada ciki ko la'ada waje wannan duka al'adu ne dai kamata da Allah a gyara su wallahi yan uwa me yasa muke tsananta akan wannan duk koban da zaka ci a cikinka in mai shi bai yafe maka ba fa sai ya maka hasarar na filfili da yawa ran tashin alƙiyama kafin ka tsallake to na me mutum zai sa ma kansa irin wannan abu haka a yi abu gwargwadon abin da yake ya halatta karkace abin da bai halatta ba gare ka nan zancen da ake yi shine in alheri ya zo maka sannan ga wani kusa da kai zai sha'awar wannan abin to akwai zuciya ce mai kyau ladabi ne mai kyau a ilmantar da kai kar ka bar abin kawai ka soke abin ka kawai ka tafi baka dan san masa ba yawwa a dan bashi koda daga baya sai ka ce to dan ga wannan zai ji daɗi cewa ya shaida wani abu na alheri da ya faru gare ka an fahimci wannan zancen to wannan shine asalin koyarwa shi yasa ga wani hadisi da zai kawo mana da yake da alaka da haka to sai ce yan bagi lahu an yu'tiyahu ma tayassara abin da ya sauƙaƙa kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqul kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idza jaa ahadukum kha idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan khadimin ɗayan ku ya zo masa shi ɗayan naku bi ta'amihi da abincin da abincinsa ma'ana idan mutum yana da hadimi sai hadimin ya kawo masa abinci falyujlishu ma'ahu to ya zaunar da shi tare da shi fa in lam yujlishu ma'ahu in ma bai zaunar da shi tare da shi ba falyunawilhu to ya miƙa masa luqmatan loma ɗaya aw luqmataini ko loma biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace au kama kala ko kuma dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wannan uslubi malamai suna faɗarsa idan suka kawo hadisi da ma'ana la'alla lafazinsa ya saba da yadda yake asali amma ko bai rike shi sosai ba sai sai la'alla dai haka annabi sallallahu alaihi ko wani lafazi mai kama da haka amma darasin dai ya fito daga cikin lafazin da shi malam ya ambata asalin wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi a hanyoyi ba ɗaya ba akwai hanyar malaminsa alhajjaj ibn minhal daga shu'uba shu'uba ya ruwaito daga muhammad ibn ziyad shi kuma yace sami'tu aba hurairata radiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan haka asalin hadisin yana nan a bukhari a wani lafazin yadda yake kamar wannan amma babu inda ya ce falyujlishu wannan falyujlishu babu shi a bukhari haka nan idza ata ne ba idza ja'a ba a bukhari idza ata idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan khadimin ɗayan ku yazo masa da abincinsa to sai ce fa in lam yujlishu in ma bai zaunar da shi sun ci tare ba falyunawilhu luqmatan aw luqmataini a bukhari abin da ya kara shi luqmatan aw luqmataini aw aklatan aw aklataini yawa to da ƙari kuma fa innahu waliya ilajahu a wata riwayar da ta bukhari wadda shi al-imam al-bukhari ya rawato daga shehinsa hafs ibn umar shi kuma yace haddathana shu'ba shu'ba din daga muhammad ibn ziyad din can shi kuma yace sami'tu abu huraira yace yaji man abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza yace idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklatayn bai ce luqmatan ba an gane sai bayan ya faɗi aklatan sai kuma yace aw luqmatan aw luqmatayn ma'ana akwai takdimi da ta'khiri to a can kuma sai ya ƙara da fa innahu waliya harrahu wa ilajahu domin ko shi hadimin nan shi ne fa wanda ya jibinci ya sha harrahu zafin abincin lokacin da ake dafa shi wa ilajahu da kuma tsara da kintsa da dafa abincin ma'ana shi ya sha wahalar dafa abincin don haka a lura da wannan a bashi wani abu a ciki akwai munasaba a nan ko babu munasaba da zancen da muke da haka yanzu kafin mu koma kan munasabar ma asali wannan wani darasi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa idan kana zaune da yaron gidanka ba wa ma ɗanka ba da ka haifa yaron gidanka mai maka aiki direba mai aiki cikin gida da sauransu mai kawo maka abinci to in ya kawo ma abincin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa wancan lafazi na fal yujlisu yana wurin yana cikin riwayar darimi ne ita ma kuma sahihiya ce haka in an haɗo gaba ɗaya lafazin duk akwai shi falyajlis umarnin farko shi ne ya zaunar da shi sai ka zaunar da shi ka ce a to tun da ka kawo abinci ma Allah zauna mana sai mu ci tare larabawa suna da wannan abun har yanzu mu ne ba mu da shi mu ko in aka ce wannan yaron mutum ne ko direba su shikenan ba kai ba shi sai wasu kaɗan suna yi yau wani zai kira yaron gidansa su zauna su ci abinci tare wani ko kullun tsakaninsa da shi ma kyama ko na wani kuma sai dai su zauna a gindin mishiya a ce a rage musu a miƙa musu sai a bar musu siɗi to abinda annabi sallallahu alaihi karantar gaskiya ba wannan ba yanzu ga mutum ofisa ne an aike shi ya tafi wani course ko wani retreat ko kuma wani dai taro conference shi da direba sai su tafi sai ga galibi a ofis din ba za a fidda kudin direban ina zai kwana ba ko ana ba da night allowance ko dai ba wanda zai iya zuwa hotel bane to sai ga shi dama an bashi a mota zai kwana kai kuma a cikin hotel abinci baka san yadda zai ba wani ma ba ya bashi ma abin da zai karya kwata kwata ba zai bashi wasu kuma suna bayar ba to ballantana a ce ka ɗauko nakan mai kyau mai tsafta ka ce zo bismillah zo mu ci sai ga wannan ba a saba yin sa ba wannan kuma duk yana cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a riƙa yin irin wannan din ma'ana irin a kira mutum a zaunar da shi a ci tare da shi kuma ya san wasu ba za su so su zaunar da shi din sai ce fa in lam yujlisu in ma bai zaunar da shi ba to me zai yi yace ba shi lukuma ko lukumatai ne ba shi loma ɗaya ko loma biyu kaga dai alal akalla a bashi dai daga ciki to da miƙa loma ɗaya ko biyu da ba da siɗi wanne ne fi shi ma wanda za a ba ɗin zai ce wanda a bar masa siɗi da a bashi lukma to me yasa zan ba ku wani abu ne sirri ba sirri ba kai wani abu ne na al'adar larabawa a gumba larabe in kuna cin abinci da shi ya ɗauko loma ya kintso ta da hannunsa ko ya yago nama ya miƙa maka ka karɓa da hannunka ka sa a bakinka to matuƙar girmamawa ce an fahimci abin kun ga saɓanin mu kuma mu yanzu kuna cin abinci da mutane ka ɗauki loma yanzu ka ba wani babban mutum ga loma ɗaya sai sai ka rena shi ko yawwa to su larabawa har zuwa yanzu waɗanda suke zuwa su ci abinci tare da larabawa har zuwa yanzu an je misali umara ko haji misali in an gayyace su wasu in ba san wannan al'ada ba sai su yi ta mamaki har wani zai da Allah ka duba larabawa ne da suke wulakanta mutane sai ce ba wulakantawa bane wannan din ita ce girmamawa za ku kana cin abinci da shi dama zai yanko wuri mai kyau inda kake so sai hango a jikin nama misali tunda su za su yanka rago misali ga kayan ciki ga hanta ga liba ga waye wani kuma yana son wannan da irin gurin guntsu din nan mai daɗi da meye da naman wuya sai rika yankowa yana sawa a gaban ka yana ɗauko yana sawa a gaban ka ko kuma ya ɗauko wani mai daɗi sai ya miƙa maka gashi a hannunka so yake ka karɓa da hannunka kuma ka sa a baki to wannan babban mutum shi ake wannan girmamawa ce da haka faɗin manzon Allah sallallahu alaihi da ya faɗi wannan kun ga irin wannan isharar ce karka ce kai da abar maka da a baka loma ɗaya ko biyu a hannu gara a bar maka siɗi siɗin ya fi girmamawa kar ka faɗi haka an fahimci ne saboda ana kallon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hangen abin ne kuma yadda su suka saba an fahimci zancen to wa alaikum assalam na'am eh eh to wannan al'adar mu ce ni da ban san sirrin ta ba la'alla ana tambayi manya ma'ana idan mutum ya kai abinci na taimako da ake kaiwa an yi mutuwa sai ka ga idan kai ka kai abincin sai a ɗebi wani abu a ciki sai a baka mana ko loma ɗaya ko ko biyu sai a sa ma dan wani kwano to la'alla ita ma wata girmamawar ce in dai ba wata aƙida aka lulluba a ciki ba ba matsala ba ce amma ni ban sani ba a riwayar muslim na wannan hadisi daga alƙa'anabi malaminsa ya ce haddafana dawudu ibn qaisin an musa ibn yasarin an abi huraira can sami'tu abu huraira nan kuma an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a nan ba hanyar muhammad ibn ziyad ba wannan muhammad musa ibn yasar shi roto daga abu huraira shi kun ga lafazinsa da yake cewa yi idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'aman ta'amahu idan hadimin ɗayanku ya yi masa abincinsa sun maja'a bihi sannan ya kawo masa wa qad waliya harrahu bayan shi ya sha zafin abincin a kicin wa dukhanahu da hayaƙinsa falyuqidhu ma'ahu to ya zaunar da shi tare da shi falyakul sai ya ci tare da shi fa in kana ta'amu mashfuhan qalilan in abin ya in abincin ya zama kaɗan ne shine mashfuhan shi yasa suka ce kalilan din nan fassara ce ta mashfuhan al mashfuhu shine al ma'ul qalilu alladhi kafura shurrabuhu لأن الشفاه كثيرة عليه المشفوه دقا شفاه شفاه شيني فاتر باكي idan fatar baki ta yawaita akan ruwa dan kadan shine ake ce ma hadal ma'u mashfuhun hadal ta'amu mashfuhun ma'ana bakin yayi masa yawa kuma abincin dan kadan ne an fahimta wannan shi- ita ce riwayar muslim sai ce falyaba fi yadihi minhu aklatan aw aklataini to ya sanya masa a hannunsa ya sanya masa dan abi- eh, mu- abin nan loma daya ko loma biyu to aklatan aw aklataini sai aka fassara shi da cewa shine luqma aw luqmataini don haka dai duk zancen ya koma guda daya eh ladabi ne ashe kenan ka zaunar da yaranka ka ciyar da shi ku ci tare ko ka bashi da hannunka irin bayarwa ta girmamawa to yanzu ka iya cewa yanzu idan wannan riwayar ai wannan hadisin ko da ke asalin zancen mu ba dai akan wannan bane mun shiga cikin sa ne da da fa'ida idan girmamawa ita ce maqsudi ita ce manufar ayi to ma iya cewa mu yanzu in al'adan mu kishiyar haka shine girmamawa kai kishiyar haka ko ko gara ka koyar da shi cewa sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam hakan sai kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne yafi ka koyar da shi din yana da kyau to amma fa in aka yi fahimci cewa hadisin ma'luli ne ma'anan ma'lul akwai hikima a bayansa sababin shine dai a sami girmamawa to in kai abin da yake girmamawa ce ga shi wannan yaron gidan in wannan din ya fi misali a ce to a shi kenan a sanya sanwar tare da shi tun farko asali lokacin da za a yi abincin a yi nasa daban kwanansa yana nan a gida wannan ne fi girmamawa hmm? a yi da shi mu a gurinmu nan a yi da shi din a bashi kwanansa ya fi amma a zauna kuma ya cifa tare da mai gidansa kuma ya fi da darajtawa da mutuntawa an gane sannan a yadda al'adarsu take a larabce a ɗauka a bashi a hannun shi ma kuma wani abu ne ya fi don haka duk ba kaskantawa a cikin wannan hadisin da muke karantawa amma dai in mutum ya so ya yi abin ta ɓangaren kallon hikimar a sanya masa kwanansa a gidan ya zo ya karba ita ce girmamawa in ya hakan ba matsala bane bai saba wannan hadisi ba dan duk zancen umarni ne na me na mustahabbi an fahimci abin amma kuma kada mai karantawa ya kyamaci wannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ba abin kyamata ba an gane wannan zancen insha Allah akwai wasu za ga suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jahilcin su ga larabci jahilcin su ga al'adar larabawa in sun ji wani abu sai ga suna ta nuna abin kyama ne alhali ba su san yadda al'ada take ba an gane maimakon ka kyamaci abu dan baka gane shi ba wanda ka bar shi a yadda yake sunna sai ko da za ka yi wani abu saɓaninsa in abin ba umarni ne na wajibi a kansa ba so mu bar wannan zancen haka an gama wannan ko yace idza jaa ahadukum har zuwa karshe sai ce wa kana sahabatu sahabbai radiyallahu anhum sun kasance idza bada'at baquratu ashjarihim idan bishiyoyinsu wanda suke da ‘ya'ya da suke yin wani abun ‘ya'ya masu yin wanda suke da fruit mana wanda suke da kayan amfani da ake tsinka idan suka fara nuna shine bakura bakuratul shajar bakuratul fakiha ma'ana farkon nunar abin amfanin gona to sukan ɗauko su sai su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu addu'a ko ya taɓa an gane yawwa idza bada'at bakuratu ashjarihim idan bishiyoyinsu masu amfani na masu fidda ƴaƴan ƴaƴan marmari kayan marmari in sun fara nuna a taubiha sukan zo da su ila rasul ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukan zo da su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa barraka alaiha sai sanya musu albarka an gane sukan kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa musu albarka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi komai nasa albarka ne shi duk abin da ya taba na mutum albarka ne wani ne wanda ba shi ba ba a yi kiyasin sa akan sa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan haka yake duk abin da ya taba maka ma'ana a sai misali misali mutum yana da gona ta leman zaki lambunsa ko ayaba ko makamancin wannan sai ya ɗauko ya tsinko nunar farko da ya fara sai aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karba ko ya ci ko kuma ya addu'a ya dai sa albarka to suna yin wannan sahabbai sosai suna yin wannan abin da yawa an fahimci wannan abu yau da haka ba laifi bane amma kuma yanzu tunda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me za ka yi ba zancen wani ya sa albarka sai dai a yi ma addu'a an fahimci abin yawa addu'a Mm. amma kuma addu'a ce ko ba a taba abin ba ba komai amma sai dai idan ka kana ganin misali ka taimaka masa da abin ne abin da ne ke so a fahimta shine babu wani mutum yanzu da yake da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da duk ya taba a ce yayi albarka an gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne mai wannan a lamari amma kowa kuma zai iya addu'a in malami ne mutumin kirki ane masa zaton alheri sai addu'a cewa Allah maɗauki ya sa maka albarka Allah ya amfane ka Allah ya amfani al'umma Allah ya sa abin da zaka sayar ya zama kuɗin da zaka samu mai amfani ne duk irin wannan kalma ya halatta kowa ma zai iya mutum wannan addu'a din Allah sa mana albarka cikin amfanin gonar mu wa nazara ila asghari walidin indahu kuma sai ya dubi a mafi karancin abin haihuwa an gane a wurinsa daga cikin ko dabbobi inda hu a wurinsa fa'afahu zalika sai ya bashi ilman minhu bi shiddati tashawufuhi ila zalika ko ya duba wani yaro karami ko dabba mai cin wannan abun in abinci ne na dabbobi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki abun sai ya ba wata dabba karama inda wani yaro abun sai a dauka sai a bashi shi ma duka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan sa albarka a jiki sai a ba wani saboda me saboda wannan mai kallon yana sa rai to kaga wannan yana nuna maka hatta dabbobi hatta dabbobi in ka zo da dabbobinka kana ba su abinci sai wasu dabbobin sun zo wucewa sai suka tsaya suna kallo to su ma a basu su ma a basu duk mutumin da zai kalli wani alheri da kake da shi ya ji yana sa rai to kar ka bar shi ka juya a'a ka tuna falala ce Allah ya yi maka ya baka to shi ma ka bashi daga in ka samu alheri a rika tuna yan uwa yawa ba boyewa ake a gida tuwo na mai na da irin wannan karin magana ta Hausawa da yawa na abubuwa waɗanda suna nuna rashin kirki da rashin kyautatawa za ga mutum asali kamar ana koya mana al'adance in ka samu abu sai ka buya tsantsa ko mene samu ka kidangi duk da dai mun san wannan halayen su ake faɗi to da Allah kar mu rika daukar irin waɗannan abubuwa din yawa halin dabbobin ne haka wasu suke to amma musulmi yana da kyau don Allah duk lokacin da ya samu wani abu ya zo masa na alheri to ya bayar kuma ina gaya muku kuma na sha faɗa muku wallahi duk mutumin da ya sanya al'adarsa ita ce in ya samu alheri ya raba da wani to ba fa zai taɓa rabuwa da alheri ba a kullum kana bayarwa ana kawo maka kana bayarwa ana kawo maka Allah kyauta nan ba wurin ba da labarai bane na na gaya muku wasu abubuwan bari mu bassa ilman minhu bi shiddati tashawufuhi ila zalika saboda sanin da yayi tsananin kwadaituwar wannan walid din a wurin yace wa hadha kulluhu ma'a imkanil i'ta'i wannan dizzantan da ake yi fa ana magana ne akan in zai yiwu a iya bayarwa din in ba zai in abin da ba za a iya bada shi bane yanzu a ce ana raban gida dan wani ya zo kallo kuma a ce a bashi aka ga ba abin da za a bashi a gida ko ana raban gona wannan ba haka bane amma abin da zai iya yiwa a bayar shi ake zance ana haka ko da mutum ransa ya bashi ba a bashi wani abu babba ba to wannan shi yayi wa kansa shari'a bata dora wa ku masu rabo cewa sai an bashi wani abu babba ba ko kuma abin da dama ba a bada irinsa Allah sa an gane sai ce fa illam yakun zalika in kuma babu hakan likaunihi haƙƙa sufaha in ya zama haƙƙi ne ba na gado ba ne haƙƙin sufaha'u ne misali haƙƙin wawaye ne au samma a hammu min zalika ko kuma akwai wani abin da za a yi da shi wanda ya fi wannan muhimmanci fiye da abe wannan ɗin to falyaqulu lahum qawlan ma'rufa in ba za a iya ba su ba sai a ce to da Allah ku yi haƙuri wannan dukiyar kun ga ta ba tamu bace mu ma yaran ba su girma da za su iya ba da izini a yi ba za a raba ne a bar musu abinsu da Allah ku yi haƙuri da sun girma suna da hankalin da za su iya cewa sun yadda a bayar to ba komai da Allah ku yi haƙuri kaga wannan kalma ce wace iri ma'rufa ita ce kalma alheri to wanda ba za a iya bashi ba a bashi alheri ya ƴan uwana mu rika ɗaukar darussa a irin wannan abubuwan da muke karantawa ba za ka gani ba a cikin alƙur'ani a wata ko a wata karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana baka umarnin ka faɗi mummunar magana ga wani ka ga mai bara ko ba ka san bara ko ba ka san a zo a yi ma roƙo to ko mai roƙo to karkaci masa mutunci ko mai bara musamman dai wanda ke almajiri ne mabukaci miskini yau mai sana'ar roƙo wannan da mazancensa daban mai barar da zai ba shi da hanyar da zai ci miskini ne ko jikinsa ma musaki ne misali kamar da ake cewa a hausance ya zama cewa kafa babu hannu babu a daina gaya masa magana mara kyau wa amma sa'ila fala me fala tanhar kar kai masa tsawa in mutum ya zo roƙon abu kana da shi kana da niyyar bayarwa bayar ba ka da shi ko kuma kana da shi babu niyyar bayarwa faɗi magana mai alheri dan Allah a yi haƙuri dan almajiri ya zo gida yana tabara yana tabara ba zaginsa za a yi ba korarsa ba ba cin mutunci ba sai a ce dan Allah a yi haƙuri ai an saba da irin wannan kalmomi ƴaƴanku ƙananan ku koya musu kalmar faɗin a yi haƙuri ba a cewa tafka ba mu wuri kaza da kaza babu wanda ya san yadda rayuwar sa za ta ƙare ko rayuwar wani nasa za ta ƙare Allah zai iya jarabar wani ya shiga irin wannan yanayi baban ya mutu babu hali ba mai taimaka musu ya zama shine zai su fita su je su yi bara su ma a wani gida bayan ku ga irin abin da suka taɓe ma wasu da ka kullum a rayuwarka kada ka shiga yanayin da za ka wulaƙanta wani ɗan adam sawa'un ka san shi ko baka san shi ba Allah samu dace to sai ce falyaqulu lahum qawlan ma'rufa yaruddunahum wanda zai mai da su raddan jamilan wato mayarwa mai kyau ma'ana a gaya musu magana magana da za ta yi daɗi a zuciya ba za su ji haushi ba yanzu duk mutumin da ya zo ka gaya masa magana mai kyau da kansa zai ce i to dama yanayi ai bayarwa ai ta Allah ce ma'ana in Allah ya ya kawo abu shine ake yin sa wani zaka ji in babba ne ka gaya masa irin wannan ai hakurin din yakan faɗi wani yakan faɗi irin wannan kuma kowaye kace ya hakuri a duniya to baka zage shi ba duk wanda kace masa dan Allah ayi hakuri amma kuma akwai sigar faɗar da Allah a haƙurin ita ma iri-iri ce akwai wanda zai faɗi ka yi a yi haƙurin amma da hancini zai faɗa to ita ma ba kalma ce lafazinta mai kyau amma salon da aka bi ba mai kyau ba kuma zuciya abin da take ɗauke da shi shi ma ba mai kyau ba yau da haka kar a ce mutum da Allah ya haƙuri ko kuma da Allah an ce ma ka yi haƙuri ka ƙi to kaga duk wannan ba bada hakuri bane ya kamata a faɗa cikin natsuwa eh kuma ko inda wani abu daban ba wanda yake nema ba a ɗauko a bashi in akwai wani abun daban ka ɗauko ka bashi mutane suna cikin bukata duk yadda ka taimaka musu ko menene ka miƙa za su karɓa na haka don Allah ƴan uwa musaba musaba da wannan halin na taimako halin taimako wannan wallahi ba ƙaramin alheri bane kar ka bari wato zuciyarka ta saba da abin nan da rowa ka rika jin kawai ka samu kai kaɗai ka samu kai kaɗai in ka rika tuna ƴan uwanka ka rika tuna waɗanda suke makotanka da kuma mabukaci da ya zo wucewa ganin abun da ganin alherin da kake ciki kawai har a roƙe ka ai falala ce ya wuce wani gidan ya wuce wasu mutanen bai tsaya gunsu ba amma da aka ce kai ga ka kana nan ya tsaya saboda me ya sa ran akwai abin da zai samu haka ko ka bashi ko ka gaya masa magana wadda take mai alheri amma banda mummunan magana sai ce bi qaulin hasani a mai da shi mana ya koma yayi hakuri bi qaulin hasanin da magana wadda take mai kyau ghairi fahishin ba mummuna ta alfasha ma'ana wato kalmomin zagi da ashar da makamantansu wala qabihin ko miyagun maganganu ba to duk waɗannan kar a yi irin su amma a yi magana mai kyau to anan magana akan wannan aya ya tike insha Allah sai ayat ta gaba da aka karanta wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim sai mu tashi akan ta insha Allah darasin mu na gobe muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi ya kara mana fahimta ya kara mana aiki da abin da muke karantawa Allah sa mana albarka a rayuwa wa alaikum salam na'am eh uku nan nan kuma ba shi a gado na a ba su wanda ba ba wanda ba za su gado ba Mm. Mm. na na Mm. to ai sai idan halin akan yayu asali duk mutumin da yake gado ba a masa wasiya ka fahimta yawwa a kuma shi gado ba a sanin me yinsa sai an mutu don haka yanzu misali mutum yana da yayyan ba zai ce wannan tunda ina da ɗa namiji to ƙanina ba zai gajen ba don haka yanzu bari in yi wa yayana ko ƙanina wasiya duk ba a yi saboda baka sani ba ko 'ya'yansu mutu kafin kai an fahimci abin don haka ba duk wanda yake gado to ba a bashi wasiya sai a jira sai a duba wanda ba zai gado ba sai a yi masa wasiya shi kuma irin wannan kyautar daga bayan sai a duba halin masu rabon sai su ba su Allah samu dace to mu tsaya haka Allah subhanahu Allah ya kara mana fahimta Allah ya sari mana al'amura wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk